أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره وامتداره العظيم a gashi mun shigo sura ta arba'in da biyar wadda ake ba ta suna suratul jafiya a wannan sura ta makka ce kamar yadda malaman da suke riwayar surori da ayoyi irin yadda riwaya ta tabbata a ce waɗannan ayoyin sun sauka ne tun ana garin makka kafin hijira kenan idan sura ta makka ce ma'ana a lokacin ana ƙoƙarin mutane su gane ubangiji su sallama su ba da gaskiya da shi su bauta masa za a ji surorin makka sau da yawa sun fi karkata zuwa ga nahiyar tauhidi da kuma maganar halittar sammai da kasai da maganar ayoyin dare da ayoyin rana da maganar isoshi da labaran annabawa da abin da ya shafi zancen tashin alkiyama da irin firgicin da ke cin alkiyama idan sura ta madina ce za a ga ta fi karkata zuwa ga bayan kiran muminai a yi kaza a yi kaza a yi kaza to tana ɗauke da al'akhlaq ɗabi'u da halaye tana ɗauke da shari'a tana ɗauke da hukunce-hukunce tana ɗauke da labarai na yaƙe-yaƙe ko yaƙuƙuwa to irin wannan shi ne bambancin irin waɗannan surori wato ainihin guda biyu amma a gurin malamai wanda suke da itikani cikin sha'anin alkur'ani to sukan ware ayoyin makka su ware ayoyin madina sannan sukan gane ayoyin da suka sauka da rana sannan sukan gane ayoyi da suka sauka da daddare sukan gane ayoyin da suka sauka ana halin zaman gida suna gane irin ayoyi wanda suka sauka a halin balaguro halin tafiya duk wannan malamai sun yi aiki a kai ita wannan sura ta aljasiya tana da sura tana da ayoyi guda talatin da bakwai ko guda talatin da shida kamar yadda bambancin riwayar adadin ayoyi yake a gurin malaman fannin kira'a na riwayar alkur'ani Allah sai ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim ha mim ga ha'un ga mimun ha'i da mimi kullum ana faɗin irin abubuwan da malamai suke faɗa waɗanda ake ce musu ashabul isharat waɗanda Allah yake cusawa ilimi wanda ake ce da shi ilimi ladunni wa allamnahu min ladunna ilma kuma kamar yadda shi bawa na Allah ko da yaushe yake baya koshi da ilimi baya koshi da abin da ilimi ke koyarwa shi yasa kullun Allah ta'ala yake ba da shawarar wa qur rabbi zidni ilma ubangiji kullun so nake ka ƙara mun ilimi idan mutum ya samu ƙarin ilimi to kamata ya kuma a ce ya ƙara masa tsoron Allah maɗaukacin sarki irin wannan harufa ko guda ɗaya da yake zuwa kamar nun ko kamar ƙaf ko kamar irin su sadi in suka zo to da, da harafi ƙwaya ɗaya kawai malamai suka ce yana son ya ishara ne zuwa ga ahadiyatu zati shi zatin Allah ta'ala واحد ني في ذاته وفي صفاته وفي وعينهم وفي صفاته وفي وفي تدبيره لخلقه أهدية ذات النم شي الله تعالى كل shine ubangiji makaɗaici saboda kusancin shugaban halitta da Allah maɗaukacin sarki idan Allah zai yi magana da shi to yakan yi magana da shi ne da maqamul ahadiyyati yakan ce da shi kul huwallahu ahadun kalmar ahadun tana nuna wato ainihin maqamul ahadiyya na Allah amma dukkanin annabawa da maqamul wahidiyyati Allah ta'ala yake magana da su shi maqamul wahidiyyati shi wancan ahadun suna ne amma wahidun sifa ce sai kan ce wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'buduni ko wa ana rabbukum fattaquni to Allah ta'ala idan ya kawo irin wannan harafin kwaya dai kamar sad kamar qaf kamar nud suka ce ahadiyatu zati Allah ta'ala ke ishara zuwa gare shi waɗanda manya-manyan bayan Allah su suke iya gane haka nan wani lokaci yakan kawo harufan guda biyu kamar irin wannan ha mim ko ba ha waɗannan harufa ƙwaya biyu to Allah yana gwama ahadiyatu zati da kuma ahadiyatu sifari wato da zatin da sifar na Allah a irin nasa shi kaɗai ne wani baya kusantar ta cikin wannan kowa ya kusance shi sai dai ya kusance shi da sunan bawa ne shi na Allah haka annabawa suke ma'aikin Allah kullum yana cewa a habbul asma'i ma ubida au humida mafi alherin sunaye wanda aka danganta bawa zuwa ga Allah wajen bauta a ce abdullahi abdurrahmani abdurrahimi abdulmaliki har izuwa ƙarshe to kaga wannan shi ubudiyya daga halitta zuwa ga Allah to Allah yana sanya ji bawa ya ce shi bawansa ne ma'aikin Allah ce ina da sunaye da yawa amma ba sunan da idan an kira ni da shi nakan ji daɗi irin a ce mun abdullahi bawa ne na Allah amma in an duba za a ga shugaba sallallahu alaihi wasallam wato a yanda yake bawan Allah da yadda Allah ta'ala ya yi sifarsa da kamanninsa da ɗabi'unsa wanda shi kaɗai ne aka bai wa munta hal kamalil bashariya ƙarshen cikar halitta ɗan adam ma'aikin Allah shi ne daga shi an gama halitta sai dai baya shi ne maulana shehul islam Allah ya ƙara masa yadda yakan ce fa amrun ta'ala an qudurin wa qadirun wa subhana man abdul ladayhi bashiru yace shi lamarin nan na Allah sai dai a ji Allah a ji shi a san shi a tsaya iya nan shi yasa ce fa amru shi wani irin lamari ne ta'ala an hudurin wa qadirin Allah ya zarce tunani Allah ya zarce tunani kowane iri wa subhana man abdul ladayhi bashiru sarki ya tabbata ga ubangijin da ya rike ma'aikin Allah matsayin bawa sarki ya tabbata ga Allah da ya rike ma'aikin Allah matsayin bawa a ga kyan sifa a ga kyan kamanni a ga kyan halaye a ga kyan shari'a a ga kyauta a ga juriya a ga haƙuri a ga sadaukanta a ga iya mu'amala sahabbai suka ce wallahi kowane sahabi zai maka rantsuwa kuma wallahi ba zai kafara ba ya ce annabi ya fi so na fiye da kowa saboda irin mu'amalar da annabi yake mata amma fa aka ce wannan bawa ne bawan waye bawan Allah kai amma wannan ubangiji ya kasaita wannan ubangiji ya kasaita da yake da irin wannan bawa ai ko kai ne idan aka ganka da wata zindimemiyar mota sai aka tambaya ta waye sai aka ce ai ta wane ce lalle wane ya kama kasa yanzu wannan motar yar oda ce a ganta a ce akwai wani mutum a ƙasar nan da yake rike da irin wannan mota kai amma mai wannan mota ya ƙasaita to idan an ga shugaban halitta an ga irin yadda Allah ta'ala ya yi masa wato zibi na halitta zibi na ɗabi'a zibi na halaye komai Allah ya shi ne cif cif babu tawaya to ubangijin da yake da wannan bawa to wannan ubangijin ya kafe ta ake subhanahu ta'ala sarki ya tabbata gare shi dan haka Allah ta'ala sai kan kawo irin waɗannan harufa guda biyu dan ya nuna ahadiyatu zati nasa da kuma ahadiyatu sifa nasa wani lokaci kan kawo harufa guda uku ba si mim harufa uku to wannan malamai suka ce ishara Allah ta'ala zai yi maka zuwa ga ahadiyatu zati ahadiyatu sifa da kuma ahadiyatu fi'ili irin aiki na Allah to ba wanda yake irin wanda sai shi kadai saboda me shi aikin sa innama amruhu ne idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to idan ya zamanto ubangiji madaukakin sarki aikin sa kun fayakun ne a aiki babu irin sa kuma dubi irin aikin sa sama dubi irin aikinsa ƙasa dubi irin aikinsa teku dubi irin aikinsa gina ɗan adam yana ɗan adam dubi yadda ya gina dabba dubi yadda ya kifi kuma kifin nan a ruwa kake ganinsa iri iri iri amma fa duk jinsin kifi ne wani masanin halittar kifaye ya ƙure ƙarƙashin ƙasa yake abin da ya gano a zanen kifi kawai da kala kifi kifi ya fi sannan na ji labari a bbc akan wani masanin tekun tadi tafkin tadi yadda ruwan ya janye daga dikwa ya tsallaka ya janye ya janye ya tafi mafa ya wuce mafa ya tsallaka dikwa nan gadar da ta raba dikwa dangala duk da nan gurin wato tafkin tadi ne amma yanzu ya koma can gefe karkashin gadar da ta tsakanin Najeriya da Kamaru to abin da aka rasa na kifi sakamakon janyewar ruwa Allah ya ga dama sai ya kawo maka harfa hudu alif lam mim sad to kila sai ka ji an gangara zuwa ga yanda Allah yake da ahadiyatu zati da ahadiyatu sifa da ahadiyatu fi'li to haka yake da da ahadiyatu izza jin girma shi kade ne mai girma irin nasa babu daga nan an gangara an tafi sai a tafi harafi guda biyar ha mim ayin sin qaf to ba za a wuce guda biyar ba kuma to wannan sai ce Allah ta'ala ya sanya maka hadaratu na ka ne amma hadarar ta karshe ita ce hadarar da babu wani makhluki da yake iya zuwa a irin yadda Allah ta'ala yake aje ikonsa da allantakarsa to akwai inda ba wanda yake iya zuwa sai shi kaɗai ne a nan gurin kwal malamai wanda suke da wannan fannin idan suka ninkaya suka tafi sai a ga uwa na ban mamaki daga Allah duk da haka malamai suka ce ishara ce kuma zuwa ga Allah ta'ala ya dora addinin nan nasa akan rukune guda biyar dan da aka yi maganar ahadiyatu zatin nan to gundarin tauhidi ne idan aka zo maka maganar sallah maganar munajati tsakanin bawa da Allah idan aka zo maka maganar azumi zallar abin da yake koya wa bawa takawa tsakaninsa da Allah idan an tafi maganar zakka za a nuna maka zallar abin da Allah yake da shi na rahama da tausayi ga bayi idan aka tafi aikin haji za a gwada maka tsabar ikon Allah wato za a tafi malakutu na Allah limanil mulkul yawma lillahi alwahid alqahar anan sai ka samu Allah ta'ala yana ba da samfur ɗan aikin haji amma a cikin maganar tashin alkiyama to wannan malamai suke cewa dukkanin abin da zai zai zo larabawan da suka rayu tare da ma'aikin Allah sun larabawa ne sun iya larabci sun san harafan nan larabci ne amma me yake nufi suka ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shi ya san hakikanin abin da yake nufi da wannan harafai amma suka ce duk yanda aka yi rahimiyar Allah da rahamaniyar Allah da mimiyar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda da rahamaniya da rahimiya sifofin Allah idan aka haɗu da bauta ta babban bawan Allah mai suna Muhammad to a nan tauhidi ke haɗuwa idan ka ce ba wanda yake yin wani abu sai Allah ba a neman taimakon kowa sai Allah amma an ga san da ka taho neman taimakon gangamin yan akan a taimaka maka ba za ka iya kare kanka a bambara ma da kai ba in an magana dukkanin yan ra'ayinsu sukan ce ai tauhidi ake karewa ai don kare tauhidi ne za ai ba wani aiki da Allah ne kaɗai ke yi wani abin halitta zai yi dama wannan tunanin ku haka yake amma in kana son ka kare tauhidi kuma ka raba Allah da annabi to ka rusa tauhidi in dai kana son ka gina tauhidi amma sai ka raba Allah da annabi babu tauhidi saboda tsaba tauhidinka kace ni fa a kalmar shahada iyakaki na la ilaha illallah ka tsaya iya nan da saura sanda ake kashe arna har da kai a ciki don me rashin imanin da baka yi ba da manzon Allah ya sa addinin ka bai tabbata ba da haka ba a raba Allah iya ta tauhidi Allah ya sanabawa kuma har ma muna bada wato karatun cewa akwai matsayin da ma'aikin Allah yake kaiwa a fadar Allah in ya shiga wannan fadar har ma da wannan idanun naka naka a ina Allah zai iya wannan sai a ce Allah ne ke faɗa da kansa yana cewa wallahu wa rasuluhu a haƙo an yuruduhu Allah da manzansa su suka fi cancantar a nemi yardarsa bai ce a nemi yardarsu ba sai yi ifradin bamiri damirin guda ɗaya ne ba an yi ruhuma ba to da ka in kake ba a yin abu dan annabi sai mu ce maka haba algaba ta malam faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wanda ya hijira dan Allah dan annabi to ladan hijirarsa da Allah da annabi za su bashi ومن كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكهها أو يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه wanda ku hijira ba dan Allah da annabi ba yayi hijira dan wata mata da zai aura to ladan hijirarsa yana ga abin da yayi hijiran dan shi ashe da kake cewa ba a cewa dan Allah da annabi tauhidinka ne kaɗan amma wanda ya san Allah to ba abin da Allah zai ma in ba za ka hada shi da annabi ba in ka hada Allah da annabi yanzu nan komai Allah zai maka amma baka hada Allah da mutum Allah ba zai ma wannan abin ba sai ka hada shi da annabinsa mafi girman bayi a gurinsa mafi cikar kamalar bayi a gurinsa mafi soyar bayi a gurinsa har ma yanzu an gane cewa wai in ka shiga wata rumfar sai dai ka ce a yi min dan Allah in ka ce a mun dan annabi sai a kore ka mu ba mu abu dan annabi su ba sa abu dan annabi sai dai shi abu dan Allah saboda tsabar tauhidi ba a yin abu dan annabi sai dai abu dan Allah amma ga annabi ya faɗa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih sahabbai idan ma'aikin Allah ya tambaye su atadaruna ma huwa kaza kaza sukan ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da annabi su ne masana haka sahabbai suke cewa Allah da annabi su ne masana annabi bai ce musu kuskure ba ne kar ku sake cewa Allah da annabi su ne bai taɓa gaya musu ba sai ce eh lallai kun yadda Allah da annabi su ne masana to dan haka sanda kake son ka raba Allah da annabi to tauhidin ka ya zube bare kuma ka saki baki cikin haƙƙin ma'aikin Allah ƴan uwanka da danginka ƴan aƙidaka su ce daidai kai to dama ɓoyewa suke ta yi su ba wani abu da ake yi don annabi sai yanzu ka faɗa kuma ba abin da annabi zai yi musu suke cewa muna cewa ba har ashe sun fito da bakin sun faɗa har ma kare magana suke yi don haka Allah ta'ala ba ka raba shi da annabi idan ka raba Allah da annabi a tauhidin ka Allah bai karba ba shine hamim tanzilul kitabi wannan littafi ne saukakke min Allahil Aziz daga Ubangiji mabuwayi cikin mulkinsa alhakim wanda yake mai hikima cikin irin aikin nan nasa komai Allah ta'ala yayi akwai hikima a ciki na'am inna fis samawati wal ardi kaga cikin halittar samai da cikin halittar kasai yanda Allah ta'ala ya halice su la ayatin akwai manya-manyan ayoyi da suke nuna kudurar Allah da suke nuna wahadaniyarsa idan kake da Allah da wani sinadari Allah ya hada ya sama ba ka da wannan sinadarin da wani sinadari Allah ya haɗa ya yi ƙasa ba ka da wannan sinadarin ashe Allah ta'ala halittar sama da ƙasa din nan manya-manyan ayoyi ne da suke nuna ƙudura Allah suke nuna wahadaniyar Allah maɗaukace sarki amma ga gawa suke ayoyi Allah sai ce lil mu'minina ga bayin nan nasa mu'minai Allah ce wa fi khalqikum shin ba za ku yi duba zuwa ga halittar ku ba duba zuwa ga halittar ka kai dan adam abinda wani bawan Allah ke cewa فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به سنعا بديع الحكم لكن به كما دليل العدم yake ka duba zuwa kanka in ka duba zuwa kanka ka iya gane waye kai dan adam in ka gama gane kanka kakaf to sun mantakili sai kuma ka tafi lil alamil ulwi ga duniyar tambai sun masubuli sai ka dawo duniyar ƙasa ta jirbihi suna sai ka samu aiki aikin wa badi alhikami mai ƙayatacciyar hikima Allah kenan lakin sai dai bihi kama dalilul adami da wannan ne dalilin rashin karewar Allah yake tabbata ubangijin da ya wannan ba shi da karewa ba zai kare ba dalilul idani kuma shi ne dalilin rashin farkon Allah maɗaukaki sarki cewa Allah ta'ala ba shi da farko lakin bihi kama dalilul idani da shi ne dalilin rashin farkon Allah ta'ala yake tabbata to idan ka duba kanka kai ya kake kamar tinkiya kake a kamar raƙumi man saniya kake a kai ne Allah ta'ala yake aika لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله يا halitta dan adam cikin mafi kyan halitta da daidaito shi yasa mutum ba akan kafa hudu ba ba akan fukafukinsa ba ba akan cikinsa yake ja ba akan kafafu bi a mai kyan kuma Allah ya yi shi kamar sifirin yanzu inda ba don hikima ta Allah ba a ce kafa ba ta lankwashewa ba ta sandarewa adadin jama'ar da masallacin nan zai dauka idan kafa a sandare take hannu a sandare yake sai dai daure jama'a amma ka kalli sanda aka yi zaman sallah ka nade kafa ka lankushe ta ka lauye nan ka zauna cin akan kafafunka ka rage tsawo lami lafiya ba za ka damu ba yau da Allah ya ka kaman falwaya ba dama a sarrafa ka ba dama ka sarrafa kanka duk sanda kake son abinci ka shiga uku to wai wannan halittar dufa ce fa dufa ce ruwan maniyi ne yake ya zama haka nan a jiki ga kai ga gangar jiki ga hannaye ga kafafu ga al'aura tafin hannu ba irin tafin kafa ba gashinka ba irin gashin jiki ba irin naman da Allah ya zuba maka a cinyoyinka ba irin sa ne a gwiwarka ba haba duk kai kadai Allah ya ma'ado da gashi ya ma ado da kunne ya ma ado da ido ya ma ado da gida ya ma ado da haba ya ma ado da wuya ya ma ado da yan yatsu zara zara da farce a jiki duk da ado ne ya tsaga ma baki bakin ne ya tsera maka wata katuwar ma'aikata wacce take production din zance wannan ma'aikatar daga labba zuwa makwallato kamfani mai katu na me na kera magana inda babu shi ba magana to Allah ta'ala ya yi ɗan adam a mafi kyan daidaito shi ne an ce wani basarake ya saki baki sai ce idan mata ta ba ta fi wata kyau ba ta saku saki uku idan matarsa ba ta fi wata kyau ba to ta saku saki uku sai aka ce tabbi abu da ake cewa da mutum kyau ne da shi kamar farin wata amma ta saku saki uku ta saku wani malami ke ba ta tafi ba ai ba ta kai farin wata kyau ba tunda kirarin da Allah ya wa dan adam laqad khalaqanal insana fi ahsani cikin mafi kyau na daidaito ashe kenan har yanzu farin wata bai kai kyan matarsa ba to irin wannan malaman suna nan masu fitar da masaloli wani bawan Allah matarsa ta ba shi haushi a irin sarakan da sai ce idan ta kwana cikin mulkinsa ta saku saki uku kuma ko za ta haura kumi sai ta yi tafiya kwana arba'in kafin ta fita daga cikin mulkinsa ko a kan kumi za a dora ta sai ta wuce kwana arba'in shi kuma da yamma ne ya ce in ta kwana a cikin mulkinsa ta saku saki uku ya za a yi wani malami ce a kai ta masallaci da kwana ai ba mulkinsa ba ne mulkin allah ne shi kenan kuma da ta bace komawa ta gidan miji salami lafiya kaga take ne mu'allaki amma sharadin da zai cika sakin ya tabbata wannan sharadin bai cika ba to dan haka Allah ta'ala fi khalqi wa ma yabusu min dabbati da abin da Allah ta'ala yake ajiyewa na dabbobi ayatu akwai manya-manyan ayoyi liƙaumi yuqinun ga mutanen da suka sakankance da samuwar Allah madaukakin sarki na'am
waqtilatil layli wan nahari wa ma anzala Allahu min as-samaa'i min rizqin fa'ahya fa'ahya bihi al-ard فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون sannan Allah ya ce waqti lafil laili wan nahar da yanda Allah ya ajiye sabanin dare da rana dare da rana ba sa haduwa in dare ya zo rana sai ta gudu in rana ta zo dare sai ya gudu me yasa ba sa haduwa Allah bai kaddarta hadu ba rana da dare ba sa haduwa duk kwaran da aka ce dare da rana sun hadu to a ji tsoron wannan rana kawai ana cikin rana sha ɗaya rana misali ko goma sai aka ga dare ya lullube akwai tsoro wataƙila rana ta yi kusufi ne ma'ana ta yi zazzaɓi abin da ake ce da shi kusufi na rana rana ta shiga burjin da ba nata ba idan aka samu karan batta da wannan halittar da ranar da ta shiga burjin da ba nata ba ɗaya zai fashe ko rana ta fashe ko duniyar ta fashe shi za aka shaɗanta maka sallar zazzabin rana salatul kusufi ko salatul kusufi sallar zazzabin wata to rana da wata a wato da rana da dare ba ta haduwa idan ku sun hadu to akwai tsoro wama anzalallahu minas sama'i min rizqin sannan ga abin da Allah ta'ala ya saukar na arziki daga sama arziki daga sama shine ruwa da Allah ta'ala zai saukar idan ya saukar da ruwan saman shikenan sai ya ga tsirai wanda shine sababin arzikin mutane fa ahya bihil arda ba'da mautiha Allah sai ya raya kasa bayan da kasa ta riga ta mutu menene mutuwar kasa rashin fitar da tsiro a kanta saboda rashin ruwa amma idan ruwa na sauka a kanta to shikenan tsiro sai ya fito yanzu yanzu ne sai ga yabanya ta samu yanda ake so wama anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha wa tasrifu riyahi sannan ga jiyawar iska wata iska idan ta taho daga yamma kai gabas sai ka ji tarihu samum tana da zafi amma idan iska ta taho daga gabas sai yamma sai a kira tarihu sabah iska mai sanyi ashe rihu samum iska mai zafi rihu sabah iska mai sanyi to wannan daga yamma take tahowa ta gabas wannan kuma daga gabas take tahowa ta yamma to wacce take tahowa daga gabas ta yamma ita ce iska ɗari iska sanyi wanda in sanyin ya kai sanyi in ka shanye riga tsakanin minti goma ta bushe amma idan ba wannan yanayin ba ne sai ka gaji da jira ba ta bushe ba kamar lokacin marka-marka ka shanye riga sai dai ka haƙura ka tashi in an jima ka kiwo ko ta bushe amma dai ka ce kana jira ta bushe lokacin marka-marka sai dai a hankali da haka Allah ta'ala shi ne ke jujjuya iskar nan ta taso daga yamma ta yi gabas ta taso da gabas ta yamma Allah ya ce kaga irin wannan jiyawar iska ayatun manya-manyan ayoyi Allah ta'ala ke samu yake nunawa liqaumin yaqilun ga mutanen da suke hankaltar abin da Allah ta'ala bayin nan nasa
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون dukkanin abin nan da ka ji mun ambata tilka ayatullah ayoyi ne na Allah natluha alayka bil haqq da muke karantar da kai su don tabbatar da gaskiya natluha alayka muke karanta maka shi muke kissanta maka shi bil haqq kuma kissantawa ta gaskiya fa bi ayyi hadithin ba'dallahi wani zance ne ake nema a saurara bayan zancen Allah maɗaukakin sarki wa ayatihi waɗanne irin ayoyi ake nema su ba da hujjoji akan samuwar Allah in ba irin waɗannan ayoyi ba yi uminuna mutane suke neman sauraro wai don su ba da gaskiya idan sun ji ayar Allah sun ji dalilan samuwar Allah daga alkur'ani amma ba su ba da gaskiya ba to shin me kuma suke jiran zai zo su gaskata wa Allah ta'ala da shi babu na'am ويل لكل أفاك أثيم mhm يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم Allah ya ce wailun azaba ta tabbata li kulli affakin ga dukkanin makareci daga kalmar affak aka sami al-if ma'anan shi al-kazib shine kisar hadithul ifki labarin ƙaryar da aka yi wa sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha eh wajidin bi mi'rajin nabi kama rawau wa barri an li aisha mimma ramau inji al-imam al-bayhaqi yake wajdim lalle ka tabbatar ka yanke hukunci a zuciyarka babu kokonto bi mi'rajin nabi cewa Allah ya yi isra'i da mi'raji da manzon Allah wajdim bi mi'rajin nabi kama rawau kamar yadda malamai suka rawaita wa barri an li aisha ka kubutar da sayyida Aisha mimma ramau daga abin da munafikai suka jefe ta da shi na mummunan aiki shine me shine qariyar hadisul ifki hadisin qari'a da haka wailun azaba za ta tabbata da kulli affakin da dukkanin wanda ya kasance makarici asiyin mai yawan zunubi ga ƙarya ga yawan zunubi yasma'u ayatillah zai dinga jin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya saukar tutula alai ana ta karanta waɗannan ayoyin gare shi su mai su mustakabira sai ya zarci yana mai jin girman kai ga barin imani ka Allah isma'aha kamar bai ji wannan ayar da Allah ta'ala ya saukar da imani ba Allah ce duk wanda yake da wannan fa bashiru bi azabin alim ka ce a ne masa albishir da fadawa cikin azaba wacce ta kasance azaba mai radadi na'am
وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين shi wannan al'insanu al'afaku al'asibu din nan da Allah ta'ala yake cewa azaba ta tabbata gare shi shine wa idza alima min ayatina idan wani abu na ayoyin mu ya same shi kuma ya ji wannan abin tabbatacce ne kaga ya sami ilimin haka sai na wani abu ittakazaha huzuan sai ya maida alqur'ani din abin izgili abin yiwa ba'a Allah ya ce ulaika kaga masu irin waɗannan sifofi makaryata masu dangogin sako iri-iri lahum azabun muhim su ne Allah ta'ala ya alkawarin hada su da azaba ta wuta kuma sannan azaba ta wulakanci na من وراء عليهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم Allah ta'ala yake cewa min wara'ihim jahannam shi kafirin da ya riga ya kirye shiga wuta to abinda zai kewaye shi shine wutar jahannama za ta kewaye shi min wara'ihim jahannam ma'ana wai abinda Allah yake so mu dauka nan gaba zai shiga cikin wutar jahannama ba wai bayansa ba bayan rayuwarsa ta duniya abinda zai zo bayan nan wutar jahannama wala yughni anhum ma kasabu duk abinda suka tara na yawan dukiya da yawan yaya wannan ba zai amfana musu komai ba shine wala yughni anhum ma kasabu shay'an duk abinda suka tara na yawan dukiya da abinda suka tara na yawan yaya to wannan ba zai amfana musu wani abu ba wala mattakhadhu min dunillahi auliya ko kuwa waɗanda suka ɗauki waɗansu masoya ba Allah ba suka rabu da Allah suka rabu da bayin Allah suka mai da wani Allah shine masoyinsu bayan ku Allah ta'ala wallazina amanu ashaddu hubban lillah in dai mutum yana da imani to irin san da yake wa Allah to wannan san na daban ne saboda me don ya gode wa Allah bisa ni'imar samarwa ya gode wa Allah bisa ni'imar cewa mutum ne ya gode wa Allah bisa ni'imar cewa shi al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wannan ni'imomi ne manya manya to Allah ta'ala ke ta tunda har ya bauta wa wani Allah ba Allah ba to lalle shi ma a wannan rana ba zai iya taimaka wa waninsa da wani abu ba wala kuma azabun azim kuma Allah ta'ala da girman gaske na'am
هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز عليم Allah yake cewa bayan wannan wallazina kafaru a yana cewa hadha hudan abin nan da muka kawo muka saukar muka yi muku bayani da shi to fa shiriya ne daga Allah madaukakin sarki hadha hudan wannan shiriya ce wadda za ta hana ku kama hanyar bacewa wallazina kafaru bi ayati rabbihim amma waɗanda suka kafirce da ayoyin ubangiji madaukakin sarki lahum azabun min rijzin suna da azaba azaba min rijizin daga ainihin azabar da take girgiza zuciya alimun wacce ta kasance mai tsananin raɗaɗi shine azabar tashin alkiyama
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah ta'ala yake wa ɗan adam kamar jan hankali Allahu Allah shine allazi sakhara lakum al-bahra wanda ya hore muku kogi duk garin da yake da kogi a bakin kogi a bakin garin to garin yana da wata baiwa ta musamman wajen ruwa mai daɗi da kuma yabanya da noman rani to Allah ta'ala ya hore muku wannan kogi ne litajriyal kunkufi bi amrihi dan a samu jiragen ruwa suna gudana a cikin sa bi amrihi gwargwadon yanda izinin Allah madaukakin sarki ya so wali tabtaku min fadlihi sannan ku yi amfani da wannan zirga zirga ta cikin ruwa dan ku nemi wani abu daga irin fadala da arzikin Allah wala'allakum tashkurun sannan ba mamaki kuma wannan ya ƙara sanya ku ku gode wa Allah madaukakin sarki bisa wannan babban ni'ima da ya muku na'am
وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Allah ke cewa yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya halitta saboda ɗan adam dai shine wasakhar lakum ma fis samawati kuma Allah ta'ala ya hore muku dukkanin abin da ke cikin sammai da rana da wata da taurari da ruwan da yake zuwa daga sama dukkanin wannan Allah ta'ala ya hore muku shine ma'ana yayi shi ne dan ku shine wasakhar lakum ma fis samawati Allah sai ya hore muku dukkanin abin da ke cikin duniyar sammai wa ma fil ardi haka nan Allah ta'ala ya hore muku dukkanin abin da ke cikin duniyar ƙasa dukkanin dabbobi wanda kaga zaka iya kawawa ka hau ka kama ka hau amma sai kai masa dabara doki sai ka sa masa linzami raƙumi sai ka sa masa akala a sa sai ka sa masa asirka alfadari ko ka sa masa linzami irin wanda ake sa wa doki ko ka sa masa timbatta irin wanda ake sa wa jaki kaga ashe dukkanin dabbar da kaga Allah ta'ala yayi ta a doron kasa idan za ka iya amfani da ita Allah ba abin da ya haramta ma daga cikin dabbobi sai dai abin da ya doge wajen cin abinci a wajen abinci akwai abin da ya doge sai ce dukkanin dabbar tudu ba irin dabbar ruwa ba ce ita dabbar ruwa kifi ko abin da ya kama da shi to ba a yankawa kifi musulmin nama to da haka kifin da ake sayarwa a nan kofar nasarawa ba zancen ka cewa ya yanka irin yadda wani daga cikin irin mutanen saboda ya gwada a duniya shi mai imani ne mun je inugu wani taro za mu yi gyaran filabus na jn 123 tun 2008 aka yi wannan muka je muka yi wannan aiki wai an kawo abinci sai yake tambaya to wannan kifin ko shi kaɗai aka yi miyar da shi a ciki ko an hada da wani nama sai wani ke malam karka haramta mana abinci mu dai kifi muka gani a cikin miya ba wanda ne aka hada aka dafa mun ce muna son abinci amma da kifi an kawo mana kifi ga tashi da ya aka aka yi shi ba sai mu tambaya ba shi ne wanda kata an ashiya a rahamatan lafu ne gari da jiyani to kawai ran nan sai ga wani mutum anan ta hirge shi ma muna taro shi kuma da ya ɗauko naman kaza zai ci sai ce to wannan kazar kowa ya yanka na ce haba malam a kano kake tambayar kaza a hotel wa ya yanka ta kuma wa yake ka tambaya kai ai ba ce ka tambaya ba a wai kar mu je mutum mushe ne ba wanda yake ka tambayi naman kaza a Kano wayanka haba dan wa sai dai in kana son ka ba kanka azaba ko ka ba kanka wahala dan haka wato dukkanin abin da yake dabbar ruwa halacci sai wani malami mai mubalaga sai ce ko dan ruwa ne ai an san dan ruwa eh ba san dan ruwa ba akwai wata halitta da take fitowa daga ruwa mai kama da mutum halitta ce irin ta mutum amma a ruwa to ko shi ne in dai ya yi ganganci ya fito ka kama ka gyara kawai ka ci abinka to kaga abin da yake cikin tudu shi kuma komai halas ne amma banda wanda aka toge maka banda wanda aka toge maka wani mata alaikumul mai tattu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنبيهة وما أكل سوء إلا ما ذكيت irin waɗannan dabbobin Allah ta'ala ce ya haramta mu karɓuci to kaga amma inda ba dan an ambace su ba ba ba ruwanka ka kawai da ka ci abin ka kawai duk abin da ke kan tunu in dai Allah bai bayanin cewa ban da kaza ba ka ji an yi shiru to halak ne kana cikin tafiya ka ga dinya da ya kaɗa ka sha ka ga kanya da ya kaɗa ka sha ka ga giginya ka ka sha ka ga me ake ce da shi goruba ɗauki ka ci ka ga abun nan me kama da magariya kurna ɗebi ka ci ka ga magariya ɗebi ka ci gwanda ta daji ɗebi ka ci in ka ga baka ci abu ba sai dai ba gan shi ba a daji na ɗan yi daji sai dai idan an gano cewa in an ci wannan mutuwa ake dafi ne da shi dokar kashi sassaƙe ganye saiwa in dai ba ta jaribar likita ya ce ba a cin saiwata ba a jikawa a sha ba to halatta shi ya sa wani likita mai hankali mai nauyin hankali kuna yawan jin program ɗinsa a rediyo dr hamisu kibiya mai kamfanin ɗaki training center ko kuwa gaskiyar lamari to medical health center shi ne wata rana na je masa da waɗansu kalmominmu na muktasar irin su karawuya irin su abisu da irin su shammare wanda riba take shiga ciki to mu abun da muke karantawa a karatun gida an yi mana da kwatance ne to da ka idan muka je ana kwatance ba a ganewa sai na je gunsa sai ta alaga ta malam ai mu a gurin mu kwatance ba zai yi a harkar tsiro ko itace ba yace da shi dakta saboda ne yace saboda mu ba da wala mai a ci in an ambaci abu kaza to sai mun tabbata shi din ne dan kar mu je mu samu mai kama da shi wakila ba a ci in an ci mutuwa ake tunda ba da wala mai a ci ko za mu bada a jika a tace a sha to dole in ba ita ce sai wannan ita ta kwatance baya ba mu a likitance amma ku a babu fikihu kwatance yana da tsari in an ce kasim simin sai ka ce kamar simsim me ya simin sai ka ce karaman kwaya ce mai kama da alkama in an ce alkamuhu sai ka ce alkama ce ja ko fara kowace in dai alkama ce da alkamuhu zurratu kace shine dawa duhun kace shine gero in an ce maka fuli kace shine jinsin wake kwaya daya al'adarsu kace take gujiya to haka nan ana samun tsiro da dan tsiro shekarar ne nake nan a karatu mu na dore mun zo kalan kalmar wa asalin kalmar asal mafi yawan malaman tafsirin suna suna fasara ta da goruba ko giginya amma asalin kalmar asalu shine itacen kuriya kuriya da ake cewa kuriya gangar yaki to itacenta da za ta fudda ɗan itace a shi to da irin wannan itacen Allah ya musanya ma waɗancan mutane su ce wa nemar Allah su ce wa nemar Allah mutunci to don haka Allah ta'ala ya hori dukkanin abin da ke bayan ƙasa halaka ne amma banda wanda yake ya haramta amma su ma dukkanin mata na duniya kakan haramun ne sai wanda shari'a ta halatta su kuma gaba ɗaya mata haramun ne wallazina hum li furujihim hafizuna ko yuhafizuna illa ala azwaji sai dai ga mata su na aure aw ma malakata aymanuhum ko abin da hannun su ya mallaka na bayi wa man ittaqa wara zalika fa ulaika humul azun wanda ya ketare ba matarsa ta aure ba ba bai wanda ya sadaka da ita ba to wannan shine al'adi mai ketare iyakar Allah to idan an ce mata yanku na aure shikenan kowa ma ka aura Allah zai ce a a hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul umm sai ware wannan kwaya bakwai sai ya kara maka da ummuhatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummuhatun sa'ikum wa raba'ibukum allati fi wujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa lam takum dakhaltum har sai ta jera maka sai ka yi wannan bakwai na nasaba wannan bakwai shayarwa da sarakuta ai ban da su amma in ba su ba an halatta masu ya ce a'a da taura dai to su waye tauran sai a ce matan shugaba sallallahu alaihi wasallam da yi wa fati ya bar su to haramun ne mutum ya aure idan ya hada da wancan goma sha hudun ga guda tara sai a samu ashirin da ɗoriya to idan aka ce su kenan sai wani ce a'a an haramta maka kuma ta biyar ƙari akan hudu ta biyar to ita ma haramun ce lissafi ce gaba sai ji mu an haramta maka yar uwarta da kake rike da ita kana rike da aurenta to yar uwarta a yanzu haramun ce ba za ka aure ta ba in kana son ka aure ta sai dai wannan ɗin ka rabu da ita ka sake ta ko mai idan ajali ya sa ta rabu tana ko zai ko mutuwa sai ya halatta maka yar uwarta ko uwa ne uba daya ko uba ne ko uwa daya shi ya sa ne mutasar in ya tashi wannan doguwar ayar cewa sai ce da kai wa haruma alaihi usulu wa usulu ya gaba da karatun ayar doguwa an haramta mutum ya auri asalinsa iyaye kenan an haramta mutum ya auri reshensa ƴaƴaye kenan kuma daga nan sai ya fada wa awwal faslin min kulli akalin sai ya kara da alhamisa ta biyar sai kuma ya kara maka da wadda aka sake ta amma tana cikin idda karka idda ka aure ta sai ta gama idda tukuna sawa'un iddan nan mutuwa akai aka barta ko kuwa idda ce ta an sake ta ko kuwa idda ce ta istibra'i istibra'in nan daga kusantarta da aka yi da aure ko da kamar aure ko da bauta shi ma sai an tashi to don haka wannan babi ne mai faɗin gaske amma dai ko menene a duniya Allah ce ya yi shi ne dan kai kai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wannan al'umma da gata take Allah ta'ala sai ya ce da mu ku yadda cewa wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu duk gaba daya minhu korewa daga gare shi inna fi zalika al-ayati kaga cikin irin wannan abubuwa la-ayati akwai manyan manyan ayoyi li qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke yin tafakkuri su gane Allah ta'ala fi masa bauta dan su samu kyakkyawan sakamako na'am قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون Allah yake cewa yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake nunawa ko da yaushe kul ka fada lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani yaghfiru lillazina la yarjuna ayyamallah su nemi gafara su nemi abuwa ga waɗannan da ma ba su ba da gaskiya ba amma an shafe wannan ayar hukunci ta tashi eh an shafe hukuncin ta eh Allah ta'ala da aka shafe hukuncin ta wato ba afuwa ma za a nema musu da neman gafara ba umarni ma aka yi a yaƙe su umarni aka yi a yaƙe su Allah ya ce an hara karkai wannan amma wato da can an yadda kana iya nemawa afu kana iya neman afuwa da tausasawa ga waɗanda ma ba su yi imani daga cikin jama'ar kafirai ba zaku na abin da ya shafi cutarwa mana ku yi afuwa gare su ku kau da kai ga barin abin da suka yi muku ku tausasa musu ba ku nema musu afuwa ko neman gafara daga Allah ba ku kau da kai ku yi afuwa daga abin da suka aikata muku sai aka ce wannan hukuncin ta ya tashi da hukuncin jihadi ba da can ku kau da kai daga cutar wanda suka yi muku ya ga su su kau da kai su yi afuwa lillazina ga waɗannan da la yajuna ayyamal lahi ba su kaunaci saduwa da Allah ba li yajziya qauman Allah ta'ala yana so ya sakayya ne ga mutane bima kanu yaktubuna daga abin da suke wa kansu tanadi na irin ayyukan da suke aikata wa kansu Allah ta'ala sai ya shafe hukuncin wannan ayar kai a yi jihadi ya mabiya addini su yi wata an cikin kwanciyar hankali amma sunansa jihadin kare kai shi sa shi islam Allah ya kara masa dake cewa li'annan nabiyyal mustafa dahara magaza bala sadda udwanan wa radda balala ma'aikin Allah ba yaki ba me yayi kare kai ne idan kana so ka gane haka badar da makka da madina gurin badar ina ya fi kusa madina ta fi kusa ashe kenan su aka zo aka samu idan ka kalli yakin uhudu da makka da madina filin uhudu ina ya fi kusa da fake da garin madina to su suka je suka tsokano suka zo nan suka falabe a tasowa aka yi aka same su idan ka kalli ga zawatul ahzab sai da aka kewaye garin madina ma da haka shi su suka je suka yako maka ko kuma maka jirta ne su aka zo aka samu saboda haka dole su kare kansu li annan nabiyar mustafa dahara magana balasar da urwan a ma'aikin Allah ya kare kansa ne warar da balala ya ya maida balalan batacce gabarin tafarkin da ya bace akai alhamdulillah alhamdulillah to ana nan dai ana lallabawa ko zuwa ga abin da hali yayi daga irin yanayin da muka samu kanmu cikin abin da Allah ta'ala wato ya tusawa bayi na imani da shari'a da kuma ga watan ya zo ƙarshe yau azumin mu saura ko ƙwaya tara ko goma tunda muna da guda ashirin yau idan mun kai mun kai guda ashirin to idan mun kai guda ashirin to kaga abin da muke da shi a talatin ya zamanto raguwa ya zamanto saura to yanzu ne ya kamata a ci mara a daji a ci mara a daji a samu rabon da Allah yake rabawa a wannan watan misali musamman goma ƙarshe din nan daren lailatul qadr da za a neme shi a ranar 21 ga wata ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 iltamisu lailatal iltamisu lailatul qadri fi alwutiril akhiri min ramadan ku nemi daren lailatul qadari kuman karshe fil ashril akhiri min ramadan a goman karshen ramadan amma a cikin wutir saboda karka neme shi a ashirin da karka neme shi a ashirin anan yake to shi wannan dare idan bawa ya dace ya same shi to Allah ta'ala zai ba shi alkhairin ibadar shekara tamanin da ɗoriya al'ummar ma'aikin Allah kaɗan ne ake ƙetare tamanin saboda haka in kai shekaru da yawa ko shekara nawa kai a gurin malamai rabi kai eh ومن عاش الفتاة ستين حولا ونصف العمر تمحقه الليالي duk wanda ya shekara 60 a raye to rabin 30 din nan a rabin 60 bacci ne ya cinye shi tunda kana baccin da aiko baccin wato idan ka faɗi a fadake da rana ne kawai to idan an raba dare da rana awa goma sha biyu to bacci awa goma sha biyu ta cinye awa goma sha biyu neman abinci to in ka shekara sittin a raye to talatin kai tun da dare ya cinye talatin da matakin farko kenan to bari ku ji talatin ɗin ma ba damu ba wa nisfun nisfi tamri laysa yadri li ghaflatihi yaminan aw shimali nisfun nisfi rabin rabi don Allah nawa ne rabin sittin ka ce talatin to nawa ne rabin talatin shekarar ka goma sha ko littafi ba a buɗe maka ba shekara sha biyar ɗinka ko littafi ba a buɗe maka ba ba ka zama bayan liki ba ba abin da ake rubuta maka na lada ko alaƙi wa tulutul umri amalu wa hirsun wa shughulin bil makatib wal iyali tulutul umri sulutin sittin wai in ka raba sittin gida uku kashi ɗaya bisa sittin nawa ne ashirin ko ashirin ka cinye ta wajen neman abin da za ka kai wa iyali maganin sauro to da haka idan an raba shekara ka sittin gida biyu bacci ya cinye rabi in an raba ta gida uku kashi ɗaya ba a guje maka littafi ba idan an raba wato in an raba ta gida uku idan an raba ta gida hudu in an raba ta gida hudu ne sha biyar kenan neman wato ba a guje maka littafi ba idan an raba ta gida uku ashirin kenan neman abin da kake to me ya rage maka a shekaru wa baƙin umri asqamu wa shaybun wa afatu tadullu ala intiqali abin da ya rage maka askamu wa shayu ciwo da furfura baya na ciwo kafa na ciwo ana cewa sanyi wallahi shekaru ne askamu cututtuka wa shaibun da furfura wa afatu da yawan ciwon jikin da ta dullu alan tikali da take gwada lokacin fa tafiya yayi ai malamai suka ce duk wanda ya shekara hamsin a duniya ko ya shekara sittin za ga ya fara goya hannu a baya ya fara neman taimako ke aka ce duk wanda ya shekara sittin ko a kafa ake tafiya lahira ya san an yi kusa ko a ƙasa ake tafiya lahira ka shekara sittin to ka san an kusa an kusa a je inda za a yi bare ba a ƙafa ake tafiya ba a guje ake a kan abin hawa shi ne numfashi da kwanaki to irin wannan lokacin mai tsada na ramadan goman ƙarshe dagewa za mu mutu ɗamara mu gode wa allah mai wa allah ibada komai kankanta ta karkare na amma karka yadda da fatawar in za a yi tarawihi ba za a yi tahajjudi ba in za a yi tahajjudi ke ba za a yi tarawihi ba duk a hada a yi a yi tarawihi a yi tahajjudi a nan ake samun garaɓasa daga Allah kar ya ce maka ai baka fa annabi yawan ibada ba ma'aikin Allah ya kasance ko Ramadana ko wajen Ramadana baya fiye da raka'a goma sha ɗaya to taka ba irin taka bace ba irin taka bace raka'a farko wanda zai wata rana irin wannan raka'a goma sha ɗaya raka'a farko bayan fatiha a tsaye ya karance ali imrana ya karance nisa'i sai da ya karance ma'ida sannan ya ruku'u kuma da ya kifa ruku'un nan bai dago ba sai gwargwadon da aka karanta wannan surorin sannan ya daga ya kuma dade a tsaye yana tsarkake Allah da abin da bai dace da Allah ba sannan sinti ma ya tafi sujjada a sujjadan nan da ya kafe gwargwadon da aka karanta waɗannan surori kwaya hudu kuma ya dago ya zauna ya ta tsarkake Allah ya koma sujjada ta biyu da haka sai ya raka a goma sha ɗaya kai kuma fa wai aka ce maka annabi baya kwana sallah ka yarda ai baka fa annabi wai ibada ba kana sallama la yazidu ala ihda shafa'atan la fi ramadan wa la fi ghairihi to da haka tunda kwaikwayo ake sunna ake ko ko kokari a dabba ka yanda annabi yayi to raka'a goma sha ɗaya ma'aikin Allah yake hadu kai ma ita zaka yi to da haka yanzu idan mun ci za mu tarawihi to mun fa annabi yawa rako'i kenan wa ya gaya maka matsayin tarawihi daban matsayin tahajjudi daban shi tahajjudi tsawon kwana 360 ana tahajjudi in ba tsoro ba a ci gaba da jami'in tahajjudi habari in ba tsoro ba a ci gaba da jami'in tahajjudi harbari kwana 360 saboda ma'aikin Allah ya ba da dama wata hajjar bihi nafilatan lak asa an yama sakar buka maqama mahmuda wa min al-layli ko fata hajjar bihi nafilatan lak cikin dare ka yi bacci mai daɗi ka tashi kai sallah sai tahajjudi nafila ne gare ka ba mamaki Allah ta'ala ya tashe ka al-maqamul mahmud kai ma kana so kai ma ka ci gaba da yi to amma idan ina son in yi tahajjudi sallan da tahajjudi amma in yi muwafaka da sunna yaya zan yi ka buya a ɗakin ka kai kadai a barka ka buya a ɗakin ka kai kai kai kadai idan na fito ne jami'i fa kai bid'a mai kyau kai bid'a mai kyau Allah zai karba shikenan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wanda ya kago sabo sunna dal cikin addini yana da ladan ya kago yana da ladan wanda ya koyi da ita kace a a malam wanda fa ya raya sunna annabi kin sai mu ce a ai a gaba ya ce wa man sanna sunnatan sayyi'atan kan kenan wanda ya kawo mummunan mummunan wani abu na koyi yana da alhakin ya kawo ya kawo yana da alhakin wanda ya koyi da ya tashin alkiyama ashe kago sabon aiki na kirki kamar kago tahajjudi kamar kago maulidi kamar kago musabaka kamar kago bikin sauka na alkur'ani duk wannan yana daga kagaggen abu mai kyau na ji wani yana cewa wanda dai yake akwai wata bid'a kyakkyawa to faƙan jafa alallahi ya yi wa ma'aikin Allah jafa'i shi a gurinsa babu wata bid'a kyakkyawa amma ya manta shehu usmanu me littattafai guda biyu akan sunna da bid'a ihya'u sunnati wa ihmadul bid'a da kuma bayanul bid'i shaytaniyyati allati ahdathaha an-nasu fil abwabil millati muhammadiyya wannan karami ne wancan babba a ciki ya raba bid'a zuwa gida da Shehu Usman dan Fodo shi ma annabin yayi wa jafa'i kuma amma amma maki ba sakwata malami da ke hidi shi ya faɗi yace duk wanda ya kage sunna a duk wanda ya kage cewa akwai bid'a wata kyakkyawa to yayi ma annabi sallallahu alaihi jafa'i yau ma aikin Allah wauta to ga Shehu Usman ya faɗa ashe ba akan san zuciya Shehu Usman ya raba bid'a zuwa gida biyar ba kuma kafinsa الإمام الأسقلاني من شرح صحيح البخاري فتح الباري أتكن كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة تيتي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة إنجي الإمام الأسقلاني بدعة كلا بيوتي أقوي البدعة المحمودة أقوي البدعة المذمومة وتيتي البدعة المحمودة bid'a da zaka nema mata mafita cikin koyarwar littafin Allah da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaman tarawih ba an ce ni matal bid'atu hadhihi ba an kago sabon abu dal a dora mutane akan tarawihin nan muhadumi jami bid'a ce amma mai kyau to irin wannan bid'a ce wadda take kikkiawa bid'a mazmuma ita ce bid'a da baka isa ka nema mata mafita cikin littafin Allah ba kamar me bid'a raba kan mutane Allah cewa wa atasimu bi hablillah amma ku zo kuka dara wani zai taho daga Gombe Kano sayayya sai kullu garin kwaki da gida saboda bai Kano ba a raba mayanka ba Kano ba ba a raba makabarta ba ba a raba mayanka ba har yanzu mayankan nan ta Kano kwaya ɗaya ce a ita mushi da kai ke yanka kayan shirkar su wai haka suke faɗa to da haka tunda in yazo Kano ba zai ci nama ba gare kullu garin kwaki da gyada ya taho Kano garin musulunci amma ya ce duk Kano mushrikai ne ba naman musulmi kuma ba a raba makabarta ba kowa sai a kai shi makabarta guda to kaga wannan bid'a ce mazmuma tunda aikin ta in tana da amfani to rashin amfanin ta yafi amfanin ta yawa raba kan al'ummar musulmi to irin wannan Imamul Askalani ya raba ta zuwa wannan bangarori guda biyu to da haka sai ka tambayi Allah gafarta malam don Allah idan an yi tafsirin alkur'ani an gama muna fa ganin kamar ibada ce tunda an ce ita bid'a tana shiga cikin ibada ne ko ba ta shiga cikin al'ada ke za an ce babu da kusa wannan al'ada ce hawa mota ka ci wannan al'ada ce bid'a ba ta shiga cikin al'ada suke cewa tana shiga ne tana shiga cikin ibada sai ka zo kai mutane tafsirin alkur'ani sai aka ce Allah ya saka da alkhairi me kai ibada amma da Allah idan ina so in yi tafsiri ibada ne wanda zai muwafaka da sunna ya zan yi tafsirin da ya muwafaka da sunna ya zan yi a nuna min yadda ma'aikin Allah ya tafsirin sa da wa yake ja masa baki wata irin kujera yake zama a kai kuma da me yake farawa wata ka'ida ya sa wa kansa hizbi nawa zai yi to kaga ashe ita ma nan wata bid'a ce hasana ko ko a ce ya wale sai rana kaza kadai ke tafsiri a'a shi kullun tafsirin sai yake yi to ashe tafsiri a yi shi da kama iri kaza kuma ran khatama duk ku ku raba takardu muna gaita ciyaman wani muna gaita darakta wani wanda muka aika zai wa'azin kasa a gari zai tafsirin bana a jadawalin mu da Allah muna gaita sarkin yanka guda kaza famanan sakatare guda kaza tirejara na local government duk ku tattaro shi shi ma ma'aikin Allah haka yayi a sa kujeru a sa kayan sauti a sa kayan kara ba haka yi ba to idan kuka yi ne matsayinsa bidiya ce amma hasana don kuna so a kambama harkokin addini da haka idan baka wata kana wata in baka sha wani shayin ba kana shan wani shayin to da haka in an ce nan bidiya ce to can ma bidiya ce in ka ce ba bidiya mu kyakkyawa sai mu ce a mu a ko ina akwai a cikin tarawih cikin tahajjud cikin musabaka cikin sauka cikin duk akwai ta amma kyakkyawa ce to dan haka mu kokari wannan kwanaki guda goma mu ci moriyarsu kuma mu roki Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dace da idan muka yi wannan mun yi babban arziki to Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulunci Allah ya taimaki musulmi magabatan mu sun sha wahala dan mu zama na kirki muna roƙon Allah ta'ala ta musu sakayya ta aljanna sakayya ta alkhairi Allah ka saka mu da alkhairi Allah ka ba su gidan aljanna waɗanda suke raye Allah ya ba mu rayuwa tare da su Allah ya ba mu albarka rayuwa tare da su Allah ya ba mu albarkacin zama tare da su da mu da zuriyarmu da iyalinmu Allah ya ba mu rayuwa mai albarka Allah ya faranta mana zukata cikin sha'anin zuriyarmu da iyalinmu Allah mun roƙe ka rangwabe Allah mun roƙe ka afuwa Allah mun roƙe ka arziki Allah karka bari mu kasa karka bari mu galabaita karka bari mu tozarta dukkanin bukatunmu na alheri da wanda muka iya tunawa da wanda muka manta Allah ka fi mu sani Allah